والطول يوم القيامة
تشهد عليهم ألسنتهم يقول الله جل وعلا يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعلى المسلم أن يحفظ سمعه ويحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة على الإنسان أن يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكلام المحرم فعلينا أن نحفظ لساننا عن الكلام المحرم الذي حرم الله أن نتكلم به فواجب علينا ألا نتكلم الصمت عبادة وأن يحفظ بصره عن النظر إلى الحرام وأن يحفظ وأن يحفظ وأن يحفظ فؤاده عن الظن الحرام لأن بعض الظن إثم امتثالا لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ألقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يعلم أمته كيف يحفظون لسانهم فقال في سورة النور وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يعني المؤمنات من المسلمين قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلا يهل لك أن تنظر إلى شيء الذي حرم الله عليك أن تنظر إليه فالبصر مسؤول كما تلونا آية القرآن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فعلينا بحفظه امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ويقول عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم وإن أعظم الأعضاء خطرا اللسان ولهذا كان هو أول المسؤول على المؤمنين يوم القيامة وهو ليس كغيره من الأعضاء فهو يجول في كل شيء اللسان يجول في كل شيء يتكلم عما يرى وعما لا يرى فيقول حدث كذا ولم يرى ويقول حدث كذا ولم يسمع فهذا بلاء حفظنا الله جميعا أيها المسلمون لذا قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا هساهد ألسنتهم أي ما يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم كما قال الله فكبكبوهم فيها والغاوون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على النار يوم القيامة إلا هسائد ألسنتهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه رواه مالك ولا تنسى أيها المؤمن قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يعني حاضر عتيد حافظ لدى الله سبحانه وتعالى وهذا وهكذا فسره أصحاب التفاسير حفظهم الله أيها المسلمون إن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وفنى بملائكته القدس فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما lillah amma badu ibadallah ya ƴan uwa ku sani hudubar mu tayo tana magana ne akan anoba wacce ta shafi harce na bil adamu bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala godiya ta tabbata ga Allah madaukaki wanda ya halicci dan adam bayan ya halicci dan adam kuma ya koyar da shi bayani bayani shine fasaha shine balaga kamar yadda malaman balaga suka ambata wa manahu min ni'amihi wa khairihi wa birrihi Allah madaukaki yawa mutum baiwa shine manaha ya bashi ainihin ni'imomi da yawa ga dan adam wanda ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yawa bil adamu shi kansa dan adam ba zai iya kiyayewa ba inda bai shi da kuɗi sai ya fishi da sani ba wani yana gadon asibiti ba zai iya tashi ba in ka je asibiti da kafarka sai ka ga wani ana tura shi a wata kujera ko an turo shi a kan gado sai ka ga ashe kai har yanzu da saura daka ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu iya kiyaye su ba da alheransa da ainihin wato abin da Allah ya yi wa ɗan adam na fasaha ta harce wannan harce bihi yadhkuruhu wa yumajjiduhu da harce ne dan adam yake zikiri in an ce zikiri shine babban zikiri karatun alqur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun idan an ce zikiri abin da ake nufi idan ka zo ka gida za ka yi barci yi barci irin na annabi irin addu'o'in da annabi ya koyar da kai kai kai zikiri kai alwala ka karanta ayatul kursiyu ka karanta suratul ikhlas ka karanta mu'awwazataini ka sa a hannunka ka shafe jikinka kai haka sau uku ka karanta addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaika ragabatan wa rahabatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم إن أمسكت روحي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والدعوات حين النوم هكذا إن كتاج أبرتي من الله يتي من تعار من الليل mutum yana barci da daddare sai ya farka akwai zikiri wani irin zikiri ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai zikirin da ya dace a gunda annabi ya koyar ba kai zaka kagi zikirin ba bayan kai wannan ka miƙe kai alwala bayan kai alwala kai raka'a biyu duk abin da ka roki Allah manzon Allah ya ce Allah zai baka ba ma kokonto akan haka in ka koma da asuba ka tashi ka je masallaci kai sallah in za ka fita a gidanka karanci ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah wannan zikiri wayannan sune al-azkar ku duba wani malami imamun nawawi littafi guda yi su kutum yace masa al-azkaru duk zikirori ne na annabi kar mu dauka an ce zikiri irin abin da yan dariƙa suke na bid'a a taru ana la ilaha illallah la ilaha illallah la wannan ba zikiri ba ne wannan wasa ne da sunan Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake nufi da zikiri duk abin da za ka yi ka yi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ko ya ce ka yi ko aka yi a gabansa ya tabbatar da shi wannan shi ne cikakken zikiri Allah ya bar mu akan haka to da harce ake wannan zikirin da shi ake girmama Allah da shi ake karatun alkur'ani ina sai dawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ba za mu iya kiyaye ni'imomin da Allah ko babu wani ɗaya da zai iya kiyaye ni'ima da Allah yau bayansa daga cikin talikai ina sai dawa cewa shugabanmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama farin gani dan Abdullahi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne to shi kansa annabi yayi mana gargadi akan mu kiyaye harcen mu mu kiyaye harcenmu ga barin magana ta alfasha Allah maɗaukaki ya tsira da aminci a gare shi da alayensa da sahabbansa wa'anda suka ainihin damsa sabakunansu da zikiri na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka ɗayyaba wato suka sa hartansu yake ƙanshi ta hanyar yin tasbihi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar irin waɗannan tasbihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisai waɗanda suka tabbata ya koyar da yi da aiwatar da su a cikin rayuwa ɗan adam da tsarkake ubangiji masu yin haka su ne ‘yan aljanna in sun shiga aljanna suna makaddara zama a cikinta Allah ka sanya mu ciki bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah matuƙar tsoronsa Allah maɗaukaki yana faɗa a cikin alƙur'ani mai tsarki ya ce wala ta ƙafu ma laisa laka bihi ilmun kada ka tsaya akan abin da baka da ilimi a kansa duk abin da baka da ilimi kar ka yi sai ka samu ilimi in ba ka da ilimi mai alari ce je ka tambayi malamai in ka tambayi malamai yi koyi da malamai masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in ba ka san su ba mai ahalari ya ce maka su ne masu kira zuwa ga bautar Allah malamin sunna kullum cewa yake ka bi Allah ka bi annabi in ka je yana cewa shehi wane to ba malamin sunna bane ko da yana da karatun musulunci in an ɗauke karatun to ko ba za a yi koyi da maganganunsa da ibadarsa ba a'a in karatun ya tabbatar da abin da ya faɗa to sai aiki Allah ka shiryar da mu malamai na sunna su ne suke gargaɗi ga mutane kada su yarda su yi biyayya ga shaidan in ka ji malami yana kira zuwa ga wata ɗariƙa koma bayan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lalle wannan ba malamin sunna bane tun a halari aka ce kar kai koyi da irin wa'annan Allah ka shiryar da mu to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu wannan ayar da Allah ya ce kada ka tsaya akan abun da baka da ilimi akan sa domin jinka da ganinka da zuciyarka dukka za a ma tambaya akan su ranar alkiyama ya kai musulmi lalle kai abun tambaya ne dangane da jinka in ka dau jinka kullun jin kiɗa jin ƙarya jin annamimanci jin makirci to wannan abin zai yi kanta a zuciyarka har ya hana alheri shiga cikin zuciyar Allah ka shirye da mu imamu abu zaidin al-kirawani yace wa arjal qulubi lil khair ma lam yasbiqu sharru ilaiha zuciyar da aka fi kaunar alheri zai shiga cikin ta ya kuma zauna shine in sharri bai je gurin yayi kaka gida ba Allah ka dasa alherai cikin zukatanmu da na 'ya'yanmu da na al'ummar musulmai da aka sai ce wa basaruka kallonka za a ma tambaya abinda kake kalla ya halatta ka gani in bai halatta ba ka sani za a tambaye ka gobe ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zake wa Allah da zuciya mai lafiya harcenka za a tambaye ka zuciyarka za a tambaye ka akan ta ranar alkiyama don haka fasam yus'alu jinka za a ma tambaya a kansa ganinka za a ma tambaya a kansa Allah maɗaukaki ya ce ka ambata musu rana ta alkiyama ya Muhammad yau matashhadu alaihim alsinatuhum dama Allah ya faɗa a ranar alkiyama ya ce alyawma naktimu ala afwahihim ranar alkiyama Allah zai yimke ya rufe bakuna wa tukallimuna aidihim hannayen dan adam su za su yi magana da ubangiji wa arjulihim kafafuwansu za su yi magana bima kanu ya'malun dangane da abin da suka aikata kamar yadda sashin wannan aya ya faɗa don haka Allah madaukaki yace ranan alkiyama har ce mutum zai bada saida a kansa da hannunsa da kafarsa dangane da abin da ya aikata don haka ya zama wajibi akan musulmi ya kiyaye jinsa ya kiyaye harcensa gabarin giba shine yi da wani zancen wani a bayan idansa manzon Allah ya fassara giba da cewa zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so a bayan idansa wannan shine giba Allah ya tsare mu wan namima ka kare harcenka gabarin annamimanci ka dauko zance daga can ka kai can da nufin ka hassala husuma da bala'i za a tambaye ka akan annamimancin da kai da kuma magana wacce take haramtacciya haramun ne ka yi da harcenka domin Allah maɗaukaki zai tambaye ka mutum ya kiyaye ganinsa ga barin kallon abin da Allah ya haramta karka je kallon shaɗi ko kuwa dambe monopoly lido tambola ka ɓata lokacinka kuma za a tambaye ka dangane da wannan kallon da kai mutum ya kiyaye zuciyarsa ga barin zato wadda ya haramta don koyi da faɗin ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce ya muhammadu ka gaya wa muminai su rintse idanuwansu ga barin kallon haramun ka gaya wa muminai mata su ma su rintse idanuwansu ga barin haramun Allah maɗaukaki ya ƙara cewa cikin wata aya ku nesanci da yawa daga cikin zato domin sashin zato zunubi ne da haka ya uwa mafi girma a cikin gabbai gaba da tafi kowace gaba hatsari a jikin ɗan adam shine harcenmu don haka ma shine farkon abin da zai dan daga cikin masu ba da saida a kan ɗan adam ranar alkiyama shi harce ba kaman kowace gaba ba ce daga cikin gabai domin shi fahuwa ya julu yana kai kawo ya faɗi nan ya faɗi can ya faɗi ƙarya ya faɗi wofi ya faɗi kire ya yi gashi nan babu iyaka don haka ma annabi alaihi salatu wassalam ya ce ai ba abin da zai kikkifa mutane akan fusakansu ranar alkiyama cikin wuta sai abin da harcensu ya girba sai abin da maganganun da harcensu ya faɗa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce imanin ɗan adam baya tsayuwa ya miƙe daidai sai zuciyarsa ta miƙe zuciyarsa ko ba za ta miƙe ba sai ainihin wato harcensa ya miƙe yana faɗan gaskiya yana nisantan ƙarya baya yin sharri baya yin ƙage baya buhuta ne wannan hadisi imamu malik ya rawaito shi da haka ya kai ɗan adam karka manta karka manta da faɗin allah maɗaukaki da ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani magana da mutum zai furta face a gaban ubangiji yana nan ainihin ya kafa saida a kai duk abin da ka yi da wadda ka faɗa Allah maɗaukaki ya kiyaye kuma za a ma tambaya a kanta Allah ka ba mu ikon kare haritanmu Allah ka saukar mana albarka a garinmu Allah ka saukar da albarka a jiharmu Allah ka saukar da albarka a ƙasarmu Allah maɗaukaki ka albarkaci ƙasar Najeriya Allah ka taimaki musulmai inda duk suke a duniya Allah ka taimaki ahlus sunna Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka rushe bid'a da bid'anci Allah ka wargaza su Allah ka hada kan musulmi bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya basu akai ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah